بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين tara ga watan Rajab shekara ta 2047 wanda ya daidai da 30 ga watan Disamba 2025 miladiya gwamnatul hakam wato dai ba zai yi dai mu gama hajjin nan ba gaskiya za mu shawo kitabu da bayo ba komai abubuwan suke babu fashi alhaji ila al'umra ko? ɗan ɗan shiga babu da ke nuna wato mutum ya jiyo da niyyarsa daga haji zuwa ga umara ya mai shaida hajjinsa ta zama umara cikakkiyanta da aikinta da kuma sai daga baya zai daga sani zai haji da ke bakitin aikin aikin hajjin kuma tafiya ɗaya eh tafiya da ba shine ya bai matsala ya ce wanda bai bai koro har ya bai mai da shi umara hadisin jabir hadisin abdullahi dan abbas fa amara kuma ya ja'aluha umara daga nan kamar hadisi na abdullahi dan umar zamu tashi ko bin umar ko a za bin umar abdullahi bin umar ko ok to haka abdurrahman bin zaid an-nakhai ko haka daga shaka ne wa an abdurrahman ibn yazid an-nakhai hadisi daga abdurrahman ibn yazid an-nakhai wannan tabi'i ne babba daga cikin manyan tabi'ai da kasan iraki na kasan kufa annahu hajja ma'a ibn mas'ud yayi haji tare da abdullahi dan mas'ud farama'u fara'ahu yarmil jamra jamra sai ya ganshi yana yin jifa ma wannan wato jamaratun guda uku wannan aljamra yana ismul jinsi ne ya rufe aljamaratun thalatha al-kubra manya bi sab'i hasayatin wato da tsahon kwani guda bakwai faj'ala al-baita an yasarihi sai sanya wato a dakin Kaaba yana hannunsa na hagu wa minan an yaminihi mina kuma tana hannunsa na dama thumma qala aka yi rika jifa din thumma qala sai sai ce hadha maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara a wannan matsayar ne aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suratul baqara suratul baqara kamar da kuka sani ta daga cikin surori guda uku manya da aka ambaci abubuwa cikin haji suratul baqara suratu ina suratul hajj suratul maida daga wannan da akwai ambatan ambatan aikin haji a ciki wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا da sauransu da sauransu saboda haka wannan da yana nuna wato cewa jifa wannan wani abu ne masharuri ba wai abu ne wanda aka bayi da asali ba abu ne wanda yake da asali har bayan manzo Allah kuma an ci gaba da cewa a ci gaba da da jifa da ba wai shaidan ake jifa ba kamar da mu muke abu kaga su ba sa kiran cewa rami shaidan ba ka an ce rami shaidan a littafi ba rami jamara ake faɗa mu da dai muke kira shi jifan shaidan باعتبار أصل أصل ما وقع في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام amma in ba in ba haka ba ba wai shidan da ake zuwa a ji a sashi ta kankwala mushi kai ba kamar da sauran mutanen muke ke tsamma ke tsamma eh saboda abin da ya faru a lokacin sai na Ibrahim annabi Ibrahim eh wannan kisan ce kawai daga baya sai ubangiji ya mai da shi zama aiki na ibada a wajen ko ba wani gimi ke yi ba inda da abin da ubangiji ya sanya mu ya zan bauta wani zai gane wai wani abin ai wargi ne kuma kawai ku ta jifa abin da ba shi da amfani a'a ko ya da mai can shi bauta me bauta ne bauta shine ka kaskantar da kanka ga abin da ubangijin ka yake so kawai shi ita ce bauta don haka in cewa ai a lokacin mai zana mai shuru mai gum shikenan da yace mai tsayawa arafa a tsayawa a wurin da sai ayan adwoyin da muke yi ba shikenan ba ya zama ta zama ibada wannan a lokacin ita ce ibada وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عمر الله تعالى يجدس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذلك صلى الله عليه وسلم ياتي اللهم ارحم المحلقين يا أبنجي كي رحمة غباس أسكي قالوا سكتي والمقصرين يا رسول الله تو شو ولي أشغل دماسو سيسيه يا مزع الله قال اللهم ارحم المخلقين يا الله دي يجيك أن وندسك أسكي قالوا والمقصرين يا رسول الله ما ستسيه ما qala allahumma arhamil muqalliqi muhalliqina ya ubangiji ka ji kan masu sai tsaye masu aski qalu wal muqassin suka ce hadda masu sai tsaye ma ya rasulullah qala wal muqassin sai daga baya da ana uku sai ce to da masu sai tsaye su ma wannan ke nuna wato kai tsaye cewa askin ya fi falala akan akan sai tsaye aikin haji aski ya fi falala aski a wato aski shine wato mutum ya aski dukkan kansa ba wai aski wani bangare ya alqazau ba za ga wasu na yi alqazau wannan sai mutum ya bari sai ya fito sai je in zai in zai tsayen shi sai ya tsayen shi amma kawai ka je aikin haji kuma kuma ka zo kana irin mutum na zafi zafi sanka yana abin da ya ga dama alqazau shine halqu ba'd ra'si wa tarku wa tarku ba'd ya aski wani bangare ya bar wani bangare a ko dai sai sai kuma ya zama kowane wuri an kokari an an ya zama even sosai ya zama daidai wa daida ko kuma ya aski baki daya kuma aski baki daya wani shi ya falala mazala ya yi arziki ya addu'a ya yi so daya ya yi so biyu sai a na uku sannan ya haɗe su kaga sun fifici masu sassaye kenan wa an aisha ta radiyallahu anha qalat hadisi daga aisha Allah ta'ala ya ce ce hajjajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama mun yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a haji na ban kwana afwan bai ce hajji na amma dai hajji na bakwai ne aka yi wannan hajji aka yi wannan aka yi wannan take ba da labari fa fadna yawman nahari ranan iri ranan da aka yanka sai muka je muka yi wato tawaful ifada muka yi wannan tawafi na aikin hajji fa hada safiya sai daga bayan safiya kuma bayan wannan sai ta samu haila fa arada annabi sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu rajulu min ahli sai manzon Allah ya buƙaci abinda mai buƙata yakan buƙata daga iyalansa tunda ya halatta gare shi ya ya kwanta da iyali a lokacin fa qultu ya rasulullahi inni ha'i ina ha ha'i sai ta ga take cewa ya manzo Allah ai ko tana haila ba fa qala sai ya ce a habisatuna hiya yanzu rike mu za ta yi qala ya rasulullahi innaha qad afadat yawm an-nahr sai ta suka ce a ai ta riga ta yi ta yi ta yi tawaful ifadat ta riga ta yi qala ukhruj ku tafi da inda ta riga ta yi ita ba sai ta yi tawaful wada'i ba tawaful wada'i wannan a mace mai haila in ta samu haila na ban kwana da ake yi wannan ba sai ta yi ba shi ne sai magana ce ta tafi kawai wa fi lafzin a wani lafazi qala nabi sallallahu alaihi wasallam aqra halqa atafat yawm an-nahr qila na'am qala fanfiri to wannan aqra da halqa yana daga cikin abin da larabawa ke amfani da kalma ce wacce take asalin ta zagi ne dan ɓaci ne haka amma daga baya sun mai shi ta zama kalma ce wacce ba ta nufin zahirinta in aka ce akara fasara guda biyu ko dai kana magana cewa kamar Allah ya tsire ya tsine mawani ya tsire shi ba ko tsinewa ba tsirewa eh ko kuma Allah ya sanya shi zama makarariya ja'ala ja'alaha Allahu aqiran an gane halqa shine sai zama wato ko ubangiji ya sanya ciwo a makogaranta ko kuma ya zama abin da ake magana shi ne ubangiji ya aske mata gashin kanta to waɗannan duk kalmomi suna faɗa ne a lokacin laraba sun mai shi sun zama kawai in suna son su kawo wani abin da yake na nadama sai su faɗa ba ba sa kaman tare mace da ne kuma kake yaska ummuka ne wannan usulubi ne nasu kuma wannan in kai ba ka yi to kai ne dai ba ka yi in ka je ka samu katsina za ka su suna yi katsinawa su suna yi a yanzu ba katsina zai zo ana wasa ana dariya ana tattafawa sai maka wata addu'a wanda zahirin ta mummuna ce wane wane Allah ya tsine ma shi ba ba haka ke magana ba to Allah ba zai karɓa wannan tsine wannan addu'an ba ba saboda wannan kalimatun ne ghalabat ala al-alsu min duni qasd wannan ba Allah ba zai karɓa ba insha Allah ta'ala to wannan a yanzu da shari'a ta zo ta kawo wannan ta ya kamata da mu zama mun abin mun yi baya baya da shi me ya sanya mazalla ya faɗa wata wannan ya faɗa ne a lokacin to amma kuma akwai wata falalan kuma mazalla Allah ya sanya duk wanda ya mashi bakan magana in dai ba tare da hakki ba to ya akwai falala kuma kaga ita na falala ma ya zaɓi roƙon mata kun fahimci abin da malamai ke faɗa hadisi kin sai fa hadisi Abu Huraira cewa ya ubangiji ne dan adam ne duk wani wanda na ɓace shi ba tare da haƙƙi ba ya ubangiji ka sanya wannan tsarkaka ne daga laifinsa da kuma rahama ka ga yanzu wannan ita lada ne a wajenta to kuma wannan yana nuna maka kuma tsakanin mace da namiji namiji na iya gaya mata wasu maganganu da ba da a matsayin shi na babba a kanta wannan za ga wani lokaci mata wai wai wai malam wai ya ce mun ba kuka ce ya ce mun balla kaza to sai me ba miji ki bane ba komi wannan ba komi ai da- ai yana saman ki ne duk wanda ke saman wani to to wata ran irin shi ya baci ya kafa su ga gani shi ma anan yanda ke nuna ku cewa manzo Allah ai ai ina ma ana bashirin yanda ya fada din shi shi dan adam ne ba ai ba a cikin maganar da manzo Allah ya rika yi a duniya wannan ba shine ya take rika umuka galibi ana su suna fada ne a lokacin da wane abin da ka tafi wanda bai fahimta ba wai haki kuma suna faɗa ne dan sun da kai kai kai ta kai canka shi kuma wannan akara halka suna faɗa ne lokacin da za su za su nuna nadama kaman ma wani abu ne ke dan damu su suka faɗa haka ba wai sun faɗa ne da da abin nan ba wata halaka ba za da yake cewa yake cewa duk wani mutumi da na- na zage shi ko na face shi ya ubangiji ka sanya shi ya zama zakatan wa rahmatan ya zama wato zakka ne a wajensa a ko ko ko rahama mutakar ba ta da haki ba saboda haka manzo Allah a aje shi akan kaddaransa akan kaddarinsa da darajarsa wannan aka zo haka za ku fassara ku fassara shi daidai yanda abu yake sai ku faɗa cewa tare mace da aka irin wannan kalmomi ba a yi su ne akan zahirin su ba ko ma in ma ya zama akan zahiri to gashi abin da manzo Allah ya faɗa cewa ina ma ana basharun fa ayyuma rajulun minal muslimin sabaqtu aw la'antuhu aw jalathu faj'alha lahu zakatan wa rahma Ah, to kuma kaga wannan yana nuna maka cewa mace ba ce ta yi tawaful wada'i ba ga yana zai ƙara kawo hadisi wa ana abdullahi bin abbas hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ta'ala ya tada su kala ce umira nasu an yakuna akhiru ahadihim bil baiti an umarce mutane cewa ya zama karshen abin da za su yi na aikin hajjin na aikin hajjin su da za su yi shine su yi- su yi tawafi ba dakin ba daki daki mai alfarma shine akhiru ahadihim bil baiti illa annahu khufifa 'an al mar'ati al haid sai dai an yi rahusa ga mace wacce take haila ita ba sai ta yi ba ba sai ta yi tsawaful wada'i ba malamai da yawa suna cewa tsawaful wada'i nan wani wajibi ne sun sai yayi shi dole sai dai wacce take a hakkin mace kawai ita ce bai rukusa a kanta an fahimta saboda haka tsawaful wada'i wani dole ne cewa maza Allah a gabanin nan yayi aikace aikacen da yayi a, bai yi wannan tsawaful wada'i nan ba wani kafin lokacin ne ai wannan shine al-mutaakhir wannan tsawaful hadisul wada'i shine zo karshen al'amari sadaka kuma wannan umarni da zo shine karshe sadaka shi ya kamata ya zama nasikh ya share ragon sauran hukunce hukunce da manzo Allah yayi na umaransa da sauransu da sauransu na aki a wannan daki mai alfarma cewa bai tsaful wada'i ba to sai mu tashi akan wannan hadisin insha Allah ko sai mun dawo kenan ko okay to ai ban karshe wannan ba kace a bafat yawmin nahari shin tayi tayi dawafi ranan ranan wato sallah qila na'am sai aka ce mata eh ta riga tayi qala fanfiri sai ta shikenan ki je kawai eh to sai ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu umira an-nas an yakuna akhiru ahadihim bil bayt illa annahu khufifa 'an al-mar'ati al-haid wannan mun karanta shi to sai mu dakata nan ko ko na ku yayi taqayyum ta akhiri eh gobe shi kuma shi yi duk wannan ba ba na daidai ba ina dai zamu gama zamu gama zamu gama shi baki ne ko ba zai gama ba ba zai gama ba Eh, kuma shi kawai ina sai wannan ne zamu yi. Sai- طب ان شاء الله بارك الله فيك انا وليما رياض الصالحين من قبل عليكم باب في الامر بالمحافظه على السنه وآ- وادابها babu da ke magana akan kiyaye sunna eh wa amma ahadith amma hadisan da suka bi a babin kuwa فالأول نفر هو عن أبي هريرة حديث لك أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لك من الله صلى الله عليه وسلم قال يتي دعوني ما تركتكم كبرنا فما تقنا بكم كبرني كركو دنگا من تنبيوي حكا بابو جي بابو gani kuka ga nayi shiru to wato to akwai rahama ce ku cika daukar rahamar ubangiji ina ma halaka man kana qablakum kadai abin da ya halakar da waɗanda suka zo gabaninku kasratu su'alihim shine wato yawan tambayoyinsu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim haka zaka ko kai dabin saka ce wa ikhtilafuhum ko ce wa ikhtilafihim bari ka ji bambancin in ka ce inna ma ahlaka man kana qablakum abin da ya halaka da wanda suka zo gabanin ku kasratu su'alihim yawan tambayoyi da suke ma annabawa wa ikhtilafuhum da kuma saba wato kishiyantan umarni ala anbiya'ihim ga annabawa su da suke yi wato ikhtalafa ala ba ikhtalafa ma'ahu ne ba in aka ce ikhtalafa ala fulanin shine shi yayi dama shi yayi hagu to haka wannan gayan sauri sabawa kenan amma aka ce ikhtalafa ila fulan wato yaje wajen su kenan in aka ce ikhtalafa ma'ahu wato sun sabani ila a ra'ayi amma dai ana tare amma ikhtalafa ala to ya fi tsanani shi to shine yake cewa abin da ya halakar da wanda suka zo gabaninku shine yawan tambayoyi da suke ma annabawansu da kuma kishiyantan umarninsu da suke yi sai su zo da akasi to in kuma ka ce waqti lafihim da yima fa'un usari kasa shine wa kathratu su'alihim wa kathratu ikhtilafihim an fahimta eh eh adafi akan akan wannan kathra din shine yawan tambayoyinsu da kuma yawan kishiyantan umarnin annabawansu da suke yi wannan shine mabacin fasalan guda biyu an gane fa idza da haytukum an shay'in idan abin da hana ku fajtanibu ku nisance shi malamai suka ce da abin da kaga an hana to babu anta fi ghulatun an da abin da kaga an hana to kai kai kawo da kaga barin sa ba wani ba zai ce wai yanzu an hana shi wani abu ya ce shi shi a cin haramun da akwai wai yana bukata ba da abin da ka shari'a ta hana to baka bukata ne in ba ka shiga cikin halin ibtirari ba to amma baka bukata amma abin da wa ma wai za a martukum bi amri shi da aka ce mutum ya nisanci abin da aka hana kai tsaye amma kaga aka ce wa idza amartukum bi amrin illa ummatukum da wani abu fa'atu minhu masaba'atun ku zo da iya iyawanku saboda shi zuwa da umarni wannan ya danganta sallah aka ce ku yi amma za ka sallan wani ya ta fita wani kyau saboda shi wani yana yi ne qadar al-isba'a gargadan iya iyawan mutum muttafaqun alayhi hadisi ne bukhari da muslim suka ittifaqi na fitar da shi الثاني نبي عن ابي نجيح العرباض ابن ساريه دغ ابو نجيح العرباض ابن ساريه قال يتي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه بدل يا من وعزي وعزي غمسشيا وجلت منها القلوب zukata suka raurawa saboda wannan wa'azi din haka ne eh wajilat minha alqulub alwajl ba tsoro ne kawai ba tsoro ne tare da girman ganin girma wanda kake tsora ya tare da haiba eh wa zarafat minha aluyun kuma wato idanu idanuwa suka zubda hawaye eh fa kullu sai muka ce ya rasulullahi ya manzo Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in ce wannan wa'azi kamar wa'azi na mai ban kwana fa ausina kai mana wasici qala ce usikum taqwallah ina muku wasici da ku kiyaye ubangiji kar ku zake mu abin da zai gada muku da kushin sa was-sam'i wat-ta'a kuma ku ji ku da'a wa in ta'ammara alaykum abdun ko da wani bawa ya ya shugabtar da kanshi akan ku inda cewa da aka ta'ammara wannan yana nuni zuwa ga cewa wato kila ma juyin mulki yayi dan bawa ba yanzu ai bawa ya zama shugaba sai dan juyin mulki yayi ba wanda zai yadda ce bawa kawai zo ka zama shugaba na bayan shi ma shugabantar shi ake mamluk ne shi to ta ambara wanda yana nuna cewa to ko da ya zo ya da ƙarfi da yaji ya kwata da ƙarfi to a masa biyayya in ya riga ya kwata ta kwatu abinda da yawa a lokacin muka dauka mutanen Najeriya kenan ma za su kai wani da dauki shi can can da mamu da yake kowa yake wanda aka tunkaɗe shi bazum ya buzum buzum ko bazum eh ba zum eh shi da aka aka bi ba dai an an maki shi da yamma ko ba an ku an saka yashi ko da mutane zuwa lafiya amma ya ce za a yi wani sai a yi wani tunzi ne kuma shi ba wani waliyin Allah ne ba shi ma su din ba su kyauta ba amma irin wannan lokaci haka dai sha'ani yake tunda shi su din kaga sun yi sabon Allah da yin mulkin da suka yi in babu haƙƙi to kuma ka je kuma ka ce za ka tunkuɗe su ko za ka kawo sharri ne ko wannan ba abubuwa mu da tawaye a musulunci gaskiya tawaye wannan kayan baya mulkar akwai stability akwai peace and stability kuma ana ce ana shafa hakura a ta addu'a a ta addu'a shi Allah Allah ya halakar da shi ya halakar da shi sai daga baya ka samu wani ku sake sabon rai in kun sake barin cewa wani mugu kara hawa tufa ku halin ku ne kenan ai halin ku ne kenan kaga shi kaga kazafi shi ma ai jin jihalin yayi shi ka da bayin da komi ne yayi na mulki wato ya fai zalunci da yawa ina mutane in san abin da kazafi ya ba za su yi tsammanin wani kazafi kamar wani wani santi ne kazafi bai taba zama santi ba bal ma akwai lokacin ma da malamai suka tattauna ma da musulunci shigo ba musulunci saboda yadda yake musulunci ta ratsi kazafi akwai lokacin da aka tattauna tsakanin malamai na sunna har a lokacin ma da suka aika delegate zuwa wajensa a masa wa'azi saboda tsiya ta kuda ke wannan banda tsiya ta kuda addini kenan to banda tsiya ta kuda addini sai tsiya ta kuda rayuwa kuma dan kama karya ne diktatori ne amma tare da haka da aka ce da shi wa gare waya da suka mishi kuma da za su kai suka mishi mutuwa kisa na bugun kisa shi ma da ya irin wannan kisa kashe kashe dan zai iya kashe mutum shekara wani ashirin ya zo ana kaka fayil ko wani waye ko kaza ko kaza sai a zo a ce to ku a zo a ga iyalan wani wani wani an jire ma da kashe shi so ana matsa malami ma yaran da suka mishi wannan irin mugun kisa da irin wannan yaran ne da ya kashe musu iyaye iyaye banda kuma duk ya zama mulkin daga shi sai yan sai su sai sai su waye sai su waye banda kuma duk ya zama banda fasikanci duk ka ka sa mata ne duk suke maka abubuwa abubuwa ne da da yawa suke ne to amma da yake rigima ta hada su da da turawa shi kenan to kaga da an jale shi duk tsiya dai suna samun stability suna ci suna sha matsalar mutane mutumin Libya ba matsala ne na wai dan abin da zai kashe ba matsala ne na dai su dan abin da ake rabawa din duk akwai arzikin amma dai watakila a ce ko 60 40 ko 70 65 ko 35 to wannan za a rayu sai a hakura kamar yamce shi wa gari yara yawa ya sai da ya zama sun koma suna mulkin unguwanni mulkin unguwanni fa sai da sai da suka koma wani kisan da suka mulki suka koma suna mulkin unguwanni rigima ta balli tsakanin su to kwa zo ku ce za ku je mulki ko ku ba san wanda wane zai zai zama wannan din ba a ai ka san a Najeriya shi baya baya suranta matsala ne matsala laraba ba matsalar sai abin da za su ci fa ba ba za su ci titi ba ku fahimci wannan bigiman laraba ba rima ce ta galibin al'amari na abu da a rigiman shi ne ai ko ko mu ne yanzu misali muka samu arziki muka wuce maganar titi ai za mu je kowa ta rigiman ce kuma haka da adam yake eh saboda haka saboda haka rigiman su ba rima ce na titi ba na abu da za su ci ba rigima ne in ka je ka duba waɗannan mutane a duk wani hanyar zalunci haka suke musu ni da za su tattace su da kansan kulkuli sannan kuma gashi masu addini a wajen ba su da huriya ko su azalanci wani lokaci mu gwara mu a nan Najeriya banda ma kishi suke addini iri iri saboda haka ko shakka babu waɗannan shugabanni suna yin abubuwa wanda ba wanda kare ba ya ci ba da ma mu da abin da muke magana shine mu abin da manzo Allah ya koya mana mu haƙuri da wannan zaluncin nasu tsiya dai mu ne dai muka taimaka musu kawo ranar da ubangiji ya sanya ya mutu ba shikenan ba inda ya mutu sai mu kawo wani to amma yanzu ku misali kun je kun cire gaddan kun ce mugu ne azzalimi ne yayi ko yayi in ku je kudu wasu abubuwan da sai albaya ce faɗa suka faɗa wasu alƙalma wajen lallacin na da sauransu zaka ji aka fita da wasu alƙalma horrible figures wanda wanda wanda definitely inda za inda za a addu'a ba a ce a kashe mutum da sai ka ce mutum a huta saboda zalunci da ke iri da kama karya to amma yanzu ku kun ce ya sauka kun je kuna ta riyima da yan ungwannin ku daga baya kuma kun zo kun fara sai kun ya ƙara dawowa kuma ya ce kun je za ku zaɓe shi to me to wani abu ne wannan ai kaga ya ya zama hauka kuma ya zama hauka kuma sai ku haƙura
me yayi ne wanda ya yi wa addini sai da yawa inda za ka ɗan koma karin kina da muka yi akwai abubuwa da muka kawo kan da shi da saddam da waye da su gaddafi da su mishal aflaq da siriya da sauransu da sauransu abubuwa da suka yi na kafirci a wannan lokaci da malamai ma aka yi sabanin cewa na imanin su kuma imanin su eh wani sabani aka yi shek mai baz yana cewa hakimul iraq ai ba musulmi bane ma wannan yana daga cewa aka halatta an rasu su samu gura su zane shi ya bar ta'addanci da ke a kuwait magana ce mai tsawon wannan shi gaddafi ai tarnaki ne kima addini shi duk wani lamarin addini kawai da maganar suna kawai shi ba su da wani matsayi a wajensa kasan dama shi ba wai suna yake ba akwai lokacin da ya rika magana cewa kurani ma babu ilama aka hana ma wai kai kafirai su ringa ba a kin haci abuwa da iri iri ina jin hijira yace shi lokacin maulidi zai dauko wannan kanu na gaya maka banda miyagun alkaba'i yake da su akan addini in ka je ka bincika ga za ka ga wasu shi kuma shi kuma sannan kuma ga kuma shi kuma Saddam ya dauki ra'ayi ne na Sumishin Aflaq na uruba da da watsaniya da da da da kuma gurguzanci yanzu daga cikin abin da suke faɗa shi ne wani abu shi ne addinin su
ba ba'diya so abin da yasa kenan amma shi shakul albani da yake cewa a galibi abubuwan nan abubuwan nan akwai akwai wanda suka je suka ta kasuma suka tafi sun je su nisi shi dan samu dan kuɗi kuma ko ba komai dai lokacin da rasuwarsa kuma daga baya mun je na rata da kalmar shahada to irin wannan an ta an ta samu an ta samu a duniyar musulunci kaga mutum na faɗan kafirci amma kuma daga baya kuma sai ya zo da wani abu kuma da zai ƙara jaddada imaninsa ko ba kar zai raziya da ina wannan ba kar zai razi altafi ɗaya ma a wancan shafin zai faɗi kafirci din ka kuma in je can gaba sai ƙara da imani to kaga irin wannan ba za ka mutum hukunci ba abin da shafa albani ke faɗa kenan saboda haka maganar shafa albani ya fi sau- ya fi sauki sauki al'amari akan maganar shafa bai basu na su ke baki a ce waɗannan mutane kafirai ne amma gaskiya magana kar ku zamanin waiwa kaku ne Ba- kawai ba mu san mu tada da wani tsaye ne kawai ba mu san mu mu dinga ɗan bin karo waɗannan abubuwan amma ba wasu kaku ne ba ban ba ana magana musulunci ko rashin musulunci ne da shi eh, Saddam gar karshen al'amarinsa gaskiya ya dinga kalmar sh- kalmar shahada na eh kasan wannan yakin a irin aka yi wai wai wai wai, wannan yaki ga baki da mun daina kallon wata tasha ma sai a lokacin kasan a lokacin Al-Jazeera ce suna al-harb ala al-iraq nan eh so a lokacin a lokacin ban gagga abubuwan da suka dan faru kaga shi wai sai da aka kai mu shahada can ba ruwanka da jihadi ba za ru- amma sai da aka zo sai kan kowa ya ihil mujahid kaga yan siyasa ba da kinci ba irin abin da baka yi musulunci ba da kaza da kaza da kaza amma yanzu kuma yanzu an zo an an zo an kai maka hari ko ka kira ka kira musulun musulunci da wannan ne wani lokaci za ka ga wasu na ra'ayin ba'atiyya din wasu su- wasu suke lungurin kwankwaso
na ai mun yi magana a wannan lokaci har wasu suke ta magana wajen me za a yana to dole a- na wajen san ba halittar yayi mu kariya maka bashi da ni abin da nake cewa yan uwa da suke ganin kamar eh ya iya daukan wani wata wata akida ta cewa dan a barin ga muku meye Michel Aflak ya kawo wannan wannan bafiya bafiya ya kafa wata kungiya ce ta zama siyasa ta zama addini kuma ta zama- ta zama kuma bangaranci da zai bangare su larabawa da kuma wanda ba larabawa ba aka fa wannan suka gina ra'ayi ne gurguzu suka zo suka mai da shi suka suka mai ta balarabiya
har da bangaranci eh da da bangaranci na uruba suna rigima da turkawa a lokacin ba a so mishal aflak shi ya kawo dan siriya ne shi a wajensa amantu bil ba'd bayan irin wannan sai ya faɗa su ci mai da ba'd shine addini shine kaza shine kaza shine kaza su su su waɗannan su su asar da addinin su kenan da suke yi har asali eh wadda kuwa eh shi alawiyyun ne kuma wannan ba addinin ne so da aka da aka zo sai da yawa kuma yan siyasa suka dinga ɗaukar wani aƙida za a ga wani lokaci a tsaya a sabo wani wasu kaya na musamman ana sawa ya zama kamar shine kamar shi da future eh, yawa kamar wani taken su ko wani abu kuma a rika yin tafiya tafiya haka kamar wata addini addini to mu abin da muke faɗa cewa shi wannan bawan Allah ba malami bane sa ɗan kwaso ya iya ya iya ɗaukar wasu abubuwa shi ya fahimta suke ne zai ɗan ɗauko idan sassa kuma ba wai shi ɗaya bane da yawa yan siyasa duk sami ne kawai irin wannan za ka za ka same su da irin wannan matsalolin sai haka to kuma in suka zo ba su- za su salu ala da ba sa faɗa na ba su sani ba san kwani ba su ba su- sun san yadda amma ba su san wannan ba kuma su ba su- suna yi dan neman arziki su kawai sai haka ba za ka zo ka ce wa mutum wai wai wani aiki da ya dauko ba abin da aka mishi wannan hukuncin ba dole ka zama kwaya adalci da ma ran wata da muka zo ka magana cewa sa wannan jan hula a rinka sa jan hula a matsayin yan kiyaye wata manufa ta tafiya wani haramun shirka ce ba sai haka ka bambance dan mun kira abu laifi ne ko ba shi ne mu yi wa wannan mutum laifi ba eh, wato hukunci ba balle gashi ma kuma ana gani duk yadda kake jin cewa kana da farar da shi za ga yadda da aka ya kama mutane wasu wasu abubuwan da ci gaba wasu sun wasu daga cikin abokan mu da wanda ma suka girme mu sun je ta hanyar shi sun je kan waje sun dawo duk ma me zaka faɗa ba ka ce ko da shi manufar shi ana koma alheri ne dai alheri sun shafi yake da alheri sun sa alheri inda dai yayi sanadiyan wani yana kauye kauye dinsa yana can wani waje ga inda ba dai wannan abin talabin da ya bashi ba da ba zai je kasan wajen ba amma yanzu ya je ya dawo ya yi ya yi digiri- ya yi digiri ya yi digiri a bisa ai ji wannan alheri ne ko yaya alheri ne saboda haka ba- ah, kar ku ce za ku masa wanda irin wannan hukuncin sai da a cikin tafiya tafiya ba ta malami ba ba na malami ba duk tafiyan da ba ta malami ba ce to za ka same ta akwai yara gaskiya wannan irin daga yan siyasa suna dan ɗauka wasu abubuwa za ka ji makafirci ne a baki na amma dai kar ku ce za ku yi hukunci sai sharadai sun cika wannan sharadai lallai mun tabbatar da kinin ma wannan bai cika ba duk jahilai ne ina ga jahilai ne duk ba shi ne aka ce ya tafi wadan cewa izu 80 ne ko nawa ne ko ba shi ne ba yace eh akwai wata magana a a tiku a tiku ne shi ba an ji ya taba wani magana makamacin wannan yace ya ce guda bai ne.
eh ga magana guda fito kaga wannan bai magana ce ta mai ilimi magana ce ta mai ilimi ba sai ku shi uzuri kawai sauro magana ce ta mai ilimi ba sai ku shi uzuri in ka kwace za ku zazzage su za ku ta kaza ku ta kaza ku ta kaza abin da zai bayu cike nan sai ku koma kuma da da makiyan ku su haɗa kai da ko abin da abin da na rubuce ne muka rike shi in malamu suka rika bati amma yanzu muka ƙara dan na san shi sosai sai kuma yanzu muke gani alherin sa
Ma'ana ya kamata kula ma da Qur'ani.
wani Ya kula shi.
to kaga kaga wannan duk kurakurai ne kawai wannan duk tsamat ne wannan galibi cewa abin da za mu ga cewa mu da mu ne muka faɗa magana da mun shi da mun shi matsala kai yanzu kai kana da imanin ka saboda kai jahili na'am eh wadda kuwa to kaga a lokacin da aka wani yake zina ta magana cewa cewa a- an abin nan kanan magana ya- duk ya taɓa zuwa mun aka cewa akwai lokacin na na ta sakon kwasa kwana biyu ni kuma kafin ya zo ga wajen ina- ina kai tafi da mutum a wurin nan aka zo aka zo wajen dan aka dole zan faɗa ni mun- a can ma kira mutum mun zo mi magana kan bishil afala kana mun zo mi magana kan sadab mun zo mi magana kan kan suka dafi kan musunci ko musunci shi to a za- dawo gida wanda ya faɗa wannan maganar shi ba to sai ya ki faɗa a sai ba zai yi ki faɗa ba kamar da wani zo ce mai shi ma wai na yi wani sace sace tuka wai wai na maliku habaici to wannan yana daga cikin rashin fahimtar karatuttuka dan ka da gidan mawala ba shikenan wai in ka zo ana buga ta ilimi ko zaka bar mace magana ba
Malam, a ida ku misali sai an kashe wanda yake misali za a ake so a yi mutum ɗinsa.
wallahi ba Ka'ida ka an fan kufa mu fa ba mu da wannan kuɗin fa ka ji ana cewa a sami wata kana wannan ku kuwa ku ba wa za a ku bane amma ku din muna da hujja wajen ubangiji kuma kufran ba wahar da Allah ya faɗa kuma yace sai muna da iko kuma sai ahlul halli wal aqd ba wai jama'a rurujin su haka ba la yasluhu nasu fawda la salata la sarata lahu wa la sarata idza juhaluhum sadu ba wai jahilai su shiga ba kawai yadda muka dinga muka akwai ahlul halli wal aqd za su iya ganin cewa wani gaskiya ne bil ahadiyya to sai a tabbatar a- a rage duk wani abu da zai kawo cultural damages a sauki a sauke shi a karya lagos shi ke kuma in akwai hujja aga ko kafirci yake yi yanzu ko wani abu shi ke sa shi la sama wala tsa'a amma dan wani can giya da yake yi ko dan tatsabu da yake yi duk mai ba muna kuma su ne kan zalincin tatsabu da ce ba wanda zai yi haƙuri tunda muna iya muna iya rayuwa kuma sai Allah ta'ala ya kawo ita addu'a shugaban in ya ya ya ya tashi haƙa kan zalincinsa babu abin da ke kan musu jasar musu ci addu'a in kuma ka matsa su za ka kawo za ka yi a haihuwar guzuma kuwa za ku ci uwa kwanci kai za ku za ku kwanta shi ma ya kwanta da abin da ya faru kenan arziki da suka dinga haifan ma kasashen laraba da masifa a lokacin da suka dinga fita da wasu leaks Wa- wa- bayan an yi wiki leaks kuma sai suka zo da wasu bayanan sirri suka samu suka dinga faɗa wannan bayanan sirrin to dukan aka aka tada hankali da wani lokaci an yi hakuri wani lokacin wannan sirrai sirrai can a bar mu masana kawai a yi so a lokacin waɗannan suna yi ƙarfi yanzu ka yanzu sun ba da bayan tun kuɗe shi ba zai yawa ya musa ai shi sama shi ya rasu ya rasu ne suka suna miki ba kuma sai ka wani a hakura kawai mu ci gaba dai na ka ka to ka gani a wa in tamara alaikum abdun habashiyun bawa wanda ke ba habashi inna hu man ya'ish minkum duk wanda ya rayu daga cikin ku sai na ikhtilafan kathira zai ga sabani masu yawa fa alaikum bi sunnati idan aka yi sabani wanda ya ce a ji a ji mulki wanda ya ce kai ji mulki to shi me za ku yi fa alaikum bi sunnati to ku rike sunnata a lokacin ko ba ba su bi sunna ta faɗa wasu sun kula fara rashi ne ko ku ga sunna ta khalifunan kintsatsu almahadiyina wanda suke shiryayyu kuma sunnan wannan sunna musamman yanda yanda mulki na dinga faɗa muku yanda ake sa shugaba in kana so daga gadin musulunci ya ake sa shugaba kawai daga lokacin manzo Allah zuwa lokacin Umar ya yi shugaba a'abu alaiha bin nawajid ina ga lokacin Umar lokacin mutuwarsa yanda aka sa Uthman din a'abu dan yanda aka sa Ali shi ma kusan yanda aka sa Uthman din dan da ba su biyu ne suka rage to da da guda ɗayan ya rasu waye ya rage shi shi shi ɗayan kuma a'abu alaiha bin nawajid ku rike su da fikokin ku wannan ko mataune ko fikoki da an fasara ko al-abras ko kuma al-anyab wa iyyakum wa muhdathatil umur na hane ku da faran abubuwa fa ina kullu bid'atin dalala kowace duk wasu faran abubuwa bid'a ce ko bata ce duk bid'a kuma mata ce rawahu abu da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun an-nawajiz bidhal al-mu'jama al-alyab wa qila al-adras ga ma ya kawo maka aka ce fikoki wasu ka ce kuma taulai to bari mu kanta wannan الثالث نأكو أنا أبي هريرة حديث لك أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة دكا الأمة تسجع الجنة إلا من أبى سيري وندي كيا قيل ومن يأبى يا رسول الله وزي كيا قال من أضاعني دون دي من دعا دخل الجنة دي شقى الجنة ومن عصاني دون دي ساء من فقد أبات ويأتي دي شقى الجنة سوف زعنا إن شاء الله سيمو الطاقو wajen yadda ake ake mu'amalatul hukam ba shugabanni sai kun kula kwarai da gaske akwai masu sakaci akwai masu wucewa da iri akwai wanda za su kamar shugabannin kamar wasu kamar wasu waliyai har su zo da wani abu da zai koma ma musulunci ga mafaci kuma ka ce wai a tsaya kana yi al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar suna neman su kaddasa su akwai wanda kuma su kuma suka yi sakaci suna ganin kawai an ba su ahaliya wani kuma sai ga yana kaddasa shugabannin amma kuma amma kuma yana raina malamai kuma to galibi shi gaskiya alwasat ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wa algaskiya tana wasatiyya la al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar amma ba tare da ka yi tahiji ka jawo wani masifa da zai jawo shugaban ya koma yana kawo muku iba sallaci ba yana rushe ku ko yana rushe addinin ko ya koma daga baya ya koma yana addinin makirci za a dan kyale kuma amma sai ce a haka za ku yi to za ku ga me zai yi kwarai da gaske ko ya fara cewa sai an kawo lasisi a wa'azi ko wani abu da wasu jahilai suna faɗa haka da sunan sunna irin jahilci ne Najeriya inda Najeriya da aka ce da aka ce kowa ya abin da ya ga dama kasuwanci nawa ba ba ga maka wani zaka yi ba baka ce wai wai waɗannan jahilan wannan duk jahilan shi an siyasa wasu za su kawo lasisi ne da dama kuma da kawo ai akwai ta yanzu misali idan muna rigima tsakanin ɗan tsarika ɗan tijaniya da kuma ɗan ɗan izala ba ana ba shari'a na shiga ciki ba akwai rakaba rakaba shine ana samun ido ana ana regulator akwai regulation amma ka ce wai din gurgurci an kawo lasisi a ba gargarin Najeriya haka ran da dan dariƙa ya hau shi kenan sai a sai a tare dan izala ran da dan izala ya hau a tare dan dariƙa ran da kaza hatta yanayin mun ga yan bayan da suke da an kaza su je su kai ƙara in ba babu yanda za a yi ba ko kuma a cikin dokan akwai dokan shari'a musulunci a wajen yawan kai ƙara shari'i ne a garin da ba musulunci suke ba yan siyasa irin namu saboda yanzu ba irin wanda kai karar da kashi kana gani akai ba da sayan ba ana ta fitina ta yi maru waje a kai kara inda ba da Allah ya sa kuna ana dan karfi ba ka gana shi ke sai sai da abu da in shi da shi ba dan wulakanci aka so abu tabbas kuma ya zama shugabannin sa da interest ba a lokacin
ba na aika ba su ne suke da kara ba suwa su yadda ne.
suka kai kara eh to shi ne kike inda su ne suke da yanzu ba ba sa ta magana cewa abu ne jawo aka kasa daukar mataki akan sa ba saboda ba su da wakilci sosai a hizba ba su ne ba wani wani ba su ne ba can can ba su ne ba su wanda suka samu dama ba ai ita shi ta rayuwa yawan mulaka ne wa yawan alaika to mutakar ka fahimci waɗannan su ba ruwansu da addini su yanzu da Allah yanzu yan siyasa da kai a wurinka da kai da kake cewa sunna da wanda kake cewa dan bid'a shi a wajen dan siyasa a maslahar siyasar sa wanda ke goyon baya Kowa na ce, a'a ba kwana shi ba ga waɗanda su suna rayuwa su ba ruwansu da siyasa addini ya kai kamar wanda wanda bai wanda bai sunna yan wanda baya sunna shi ne nasu ba zai zai gane gaskiya.
saboda shi wanda zai gaya mishi gaskiya kuma a cikin abin da kisa ya kawo zangi har da gyara a siyasance wato yana san wato shi ya share wancan gidan ya san aka mutunci shi wata ba zai magana ba su kuma da cewa suke aje kogo ko ai wani abu ko a kai ku dinga dan basu kuɗi ba ruwansu da maganar siyasa yanzu shi wannan wasu kan aka yi wani dan siyasa kana ganin yanzu kai a zuciyarsa shi da kai da dan sunna da shi wannan wanda ke cewa shi yanzu ba ruwan shi ma da da kinsa da a zo a haɗu wa zai fi bukata wa zai fi bukata shi wancan ba zai iya ba zai kawo shi matsala a mulkinsa ba saboda haka ya kamata mu mutane su su su miƙe su su bude ido su ga me yake faruwa ba komai ne za ku je ku ku ku jawo mutane masifa ku ce wai a je a kawo mutane lashi ba ko hana shi wa'azi ba ai waye a a dai kasa dai wannan wasu ƴan kurakure ku ne bari a ci gaba haka nan Allah Allah ya kawo mana gyara amma dai ba musu shi a ci ba waɗannan da muke gani to magana ku lokaci za ku kawo wani abu da zai jawo mana musiba kuma har kuna kira a bada lasisi bai tashi ba ka samu na kama ne kawai saboda inda ma suke mutuncin da gaske inda suke mutuncin da gaske irin su sa'uriya za ka yi magana to wannan abubuwa ya hana abubuwa da ya hana wasu abubuwa da yawa da yancin balita a ƙarƙar to da yawa malaminmu profesa kabir asgar yana faɗa cewa akwai wani babban mali al'usain za ku daga garinsa da kusa akwai wani shi da yake yi ba mutane ana yawan cika kawai za a hana ba- kawai an hana ba dalili kawai an hana to ai saboda yana hada mutane da yawa a duniya dan turai dan afirka dan ina dan ina dan ina an san me zai koya musu kila zai koya musu zafin addini kila zai koya musu kaza su tura kuma da abin da zai jawo a ce ai reawakening wato spirit na musulunci ruhi na musulunci kaga ba za su ba abubuwa dai wannan abu ku bashi wata za mu tattauna insha Allah ne ana da lokaci ta za a za mu da nika dan haskawa akwai abubuwa kan wannan misali da akwai inda suka wuce gwari akwai wanda kuma suka yi suka yi sakaci a tsaya kan tsakiya amma dai ka a- a- in za ku yi wa'azi ku kauce ma shugabanni haka za su rigima da kuma ku kauce musu kar ku dinga yawan ba'abutan su kar ku dinga shiga musu labari ku yare su su yi abin da za su in sun zo gaban ku ku ba ku musu nasiha amma kar ku daina shiga lamarin su kana magana ne misali kuma shiga saudiya al'amuran siyasar duniya a ai kana ji ne saudiya lamarin saudiya lamari ne wanda yake da zamiya sosai ko anan kano kana da matsala game da saudiya wasu daga cikin malaman wasu kuma da san zuciya saboda yan ikwan ne su a saudiya ba ba ba fa wannan muhammad bin salman ba wani makake ne ba duk da kadarci sa'idin mun sani to akwai abin da kuma kawai wanda ya san harkar siyasa shi ya sanya ake yi. wani abu kuma yana wasu cutawa in kamar ana cewa ka waye waye waye kamar da na gida da ya zai cewa ya rufa rufa saji kaza saji kaza saji kaza su ka tambaye yan saudiya sai ga duk wani ba gani suke ba masu wani waje ne kawai a riyad da wani waje ake dan fitsara dutsiya akwai marmara akwai addini a wurin ko kwanaki muna magana da abdul hafiz gidan birnin kudu shi ne a can ya yi- ya yi masa sai ya yi ya yi digiri ya yi ha primary school kamar ko secondary school ne a nan masu kai sai wace ba haka ake abu abu yake zai mutane ke sawa rashi a nan ba sannan kuma akwai wasu abubuwa wanda yake wasu abubuwa na siyasa sosai duniya wanda kai baka sani ba kana nan kana mushi hukunci da simple interpretation shi kuma lamarin siyasar duniya yanzu complex ne da abin da ga an yi a sama to akwai wata siyasa ko a ƙasa to kawai ka fitar kawai ka fitar ka fitar da wani common sense ɗinka to matsala ne sai an ce ku kauce waɗannan abubuwa ku tsaya ku kacin da kawai ku karantar siyasa ku iyalin bayan siyasa su yi kayan su mu yanzu muna cikin wato rayuwa ce ta jarabawa a siyasance a ƙasa a duniya jarabawa ta musulunci sannan kuma ya haƙuri makarantar da addini wannan addini shi zai kawo gyara ku haifar da umma mu'mina umma mu'mina shine a sa haifar da imani ya shiga cikin zuciya wannan shi yasa a cikin saudi ake samu ai adalci ko yaya sannan kuma a samu umma muhajira ya zama mun kaurace ma wato akalla al'umma za a ce wannan al'umma ce ta kaurace ma sabon sabon Allah da shirka da sauransu sannan kuma sai kuma daular musulunci za ta zo. an an yi haƙuri sannan daular musulunci za ta zo. amma ba a samu wannan ba kuma kuna ta kira mutane abubuwa na wasifu iri iri iri yanzu su walan da suke magana su saudiya da wasu waye da su waye da su waye da su waye to arab sunin ba gashi psd 11 na obama an zo an ce ya yi amfani da mu- da musulun ba za hunde ba kuma to aka sa su- su lalata shugabannin larabawa duka presidential ah, psd ah, presidential document wani abu ne makamacin wani presidential document na obama na 11 shi 2011 suka shi shirya suka shirya suka shirya suka ce to wannan ku za ku share wadancan mutane har mu sani ba kai zamani kake talauci ne yasa ya akai wannan arasulin akai wannan ya mutu larabawa ashe ba talauci ne kadai ba akwai wasu cikin a kasa kamar yadda zuwa abubuwan da muke gani a nan a nan ai akwai masu hankali siyasa bai cewa akwai na ba kasa ba hasashe ba mu da propaganda ba hasashe ba
kuma ta baka su kowa da siya sun fi wannan tsiya eh kwarai da gaske eh abuwa fa na imam malik yau ka tana mu kuma ya shiga fashin baki fashin baki fashin fashin baki baya baya jimawa baya karewa eh saboda haka ni sa ka sa kawo ba yanzu lamarin siyasar duniya ni a sh- a shawara da zan yi ma kowane malami kada ya ringa magana shi a- ina wakiltar kansa shi daya a sa- a samu da department department na musamman wanda za su tsaya a harkar nan kar department din ita kadai ma'aikata ita kadai ta ringa fitar da verdict daya fatawa daya akan wannan ina za mu yi ina za mu yi ina za mu yi Dan yanzu ba wani- ba wani guda ɗaya zai ce yana kuntar komi da komi na siyasar duniya babu saboda yadda lamarin ta yake na ma- na makirci da murgu- da murgu da waye da sauransu ba ka raba kala ta kula ma ko lokal politics ma ya za a yi complex to ko na kano inda ake ciki za a yi very to ka gani ba za ka yi bai kamata ka zo kana magana ba kai shi kawai a yi shuru kawai kai ka kai abu da ya dame ka mai almanin addini a kan da mutane addini kuma haifar da umma mu'mina umma muhajira sannan a ka gaya musu kuma a sabaru a wajen da'awa sannan kuma sun mata ce dalatul islam hatmiyan ala ragami an fiha za ta zo amma kawai ba ba gama yayya da komai ba sai sai a hada ka rigima da wajen in ku shari'a musuncin wani ya zo yana zanga-zanga ce shi bai da aikin shahadu ba kaga ashe ko ku shirya amma ku ce ba za ku shirya ku shirya ba وحدثني عن مالك مالك يتي يحيى yake cewa malik ya bani ko ko ubaydullah yake cewa mahaifina yahya bani hadisi daga malik an nafi daga nafi anna abdullah ibn umar daga abdullah ibn umar kana yaksilu jawarihi rijlaihi wato sadakunsa yaransa mata wanda suke bakaman bayinsa suna wanke masa kafafuwansa wa yudhinahu al-khumrah kuma daga baya kuma su bashi alhumra alhumra shine yar sallaya yar karama gashi na ya ce maka miqdar ma ba'u rajulu alayhi wajhu fi sujudihi min hasirin aw nazari khusin aw nahwihi min athiyabi wa la yakunu khumra illa fi hadha almiqdar shi da abin da yake galibi iyakan ka sa fuskan ka da hannunka to wannan shine karamar in yayi girma sai a kira shi da hasir an fahimta yawwa to wa hunna hayyadun kuma suna haila a lokacin wa hunna hayyadun suna haila wanda ke nuna cewa dan mai halaka taba ka ko ta maka wani hidima ko ta ta je maka kai wannan duka wannan babu najasa babu najasa ita ba najasan ta ba hannunta baya haila jikinta baya haila wani waje ne kawai a jikinta kuma ba zai sama ya taba ka ba wannan kusan malamai duka sun yadda da wannan cewa mace dan ta taba ka mazala ce isna ukula shan illar nikah ko wasu ila malik an rajulin an tambaye malik akan wani mutumi lahu niswatun wajawadi yana da mataye yana kuma da bayi hal yaqahunna hal yaqahun hal yaqahunna jami'an qabla an yaftasib zai take su kafin ya kwanta kafin ya wanka fa qala yace la ba'sa bi an yusiba rajul jariyatayhi qabla an yaftasib yace babu laifi a sami mutum ya je ya taki bayinsa guda biyu kafin ya wanka amma kamar da kusa ne hadisi ya zo akan cewa ya wanke gaban su ko fa amma nisaul harair amma mataye wanda suke yantattu fa yukrahu an yusiba rajul mar'a mar'ata al-hurrata fi yawm al-ukhra to a gaskiya ni abu ne wanda yake abin ki a wajena ya je ya kwanta da mata wacce take yantacciya a ranar ɗaya wannan karaha yana karaha ta harimi yake magana karatu ta harimin haramun ne in dai ba wai sulhu kai tsakani ba a ranar kwanan ɗayan kuma mutum je kwata da wata wannan haramun ne wannan karaha da maliki faɗa wannan karaha ta harimi ne amma tsakanin fa amma an yusiba aljariyata thumma yusibu al-ukhra thumma yusiba al-ukhra wa huwa junub amma ya je kwanta da bai wasa ya ƙara kwantawa da ɗayar yana ma cikin halin jarabansa wannan fala ba su bi zalika wannan babu ne saboda su aljawari ba su da ai ba a raba musu kwana su jawari ba wani ba raba musu kwana amma su waɗannan mata ya tattu ana raba musu kwana saboda in araba kwana an ce kawai wato ka ce kai in ka kwanta da wance ranar girkinta ko kuma wacce ta girki ranar kaza wasu na akasawa wacce ta girki ranar rarraba ranar kwanciyar ta bane ko kuma wani lawan lokaci ce ita za ta girki ko ita za ta yi ita za a kwanta ita a ranar wasu dai wasu mazan sun fi son su akasa su ce in ce za ki girki to ita wancan ta kaga za ta samu dama ta gyara kanta ranar kwanciyar wancan ne in ki za ki girki ko ranar kwanciyar wancan wasu sun fi son haka to in dai an riga arama to wani haramun ne mutum ya je ya kwanta da wata a tsarin kwanan wata a wannan musamman ana gida in kuma an yi lokacin halin tafiya ne wannan kuma daban hukunci sa daban lokacin halin tafiya in kuma misali shi ya riga ya ce shi matan nasa guda biyu ne ya ce shi kullum a ranar da riga yi duka ba babu laifi kuma al'amahar babu laifi saboda haka ya islahi ya ce shi haka ya shata a gidansa ya ce ni a gidana ke kina da rabin dare ke kina da farkon dare ita tana ƙarshen dare kawai shi kenan ya yi to a farkon dare kawai bai halitta je wurin ɗayan ba an fahimta wasu ila malik an tambaye malik an rajulin junub akan wani mutumi akan mutumin da wani mutumi da yake yake cikin halin jaraba wa bi'a lahu ma aka sanya mishi ruwa ya tasul bihi zai wanka da shi fasaha fa'adkhala isba'ahu fihi sai sanya wato hannunsa a cikin a cikin ruwa din li ya'rifa harral ma'i min burdihi saboda ya san wannan ruwa din mai zafi ne ko kuma mai sanyi ruwan da zafinsa ya ɗanyi haka ya ɗasa hannunsa ji zafin ruwan ko sanyinsa ƙara malik ya ce idan lam yakun asaba usbu'ahu adan mutukar a cikin wato hannunsa babu abin da ya taba na najasa fala ara zalika yunajjisu alaihi ma ni bana ganin wannan zai bata masa ruwa bana ganin wannan zai bata masa ruwa to mukaddara ba to yanzu akwai najasa din najasa ita kanta kuma ai kaga akwai wacce take karama karama najasa wanda ba ta iya ruwan zai rinjaye ta dan jama babu wani matsala akan ta babu matsala akan ta ma malik shi kaga hatta ka kusa mali a wajen kamar shi ma kanshi shi kansa wannan wani najasa ne in ya sa misali hannun shi da mani ya kuma sa ta ruwa to kila maliki su ce karaha ba a wujudin gairiki ta amma dai al'azhar ba na duka bai zama ya bata mashi ruwa din ba sai mu tashi akan babin fitayen mu wannan duk fatawoyin malik ne shi ya kai tafiya da littafan sa in ya dan yi gaba ko zai fara ɗaya fatawoyin sa to subhanallah ban san adawan ba kuma to sai wane ne jami'ar ulubi wal hikam na ibn al hanbali ibn rajab ya ce wa alam ka sani annan niyya cewa niyya fil lugha a yare nau'un min al-qasd wal irada wani nau'i ne niyya wata nau'i ce ta wato nufata da kuma wato irada irada shi ma dai nufi wa in kana qad farraqa baina hadhihi al-alfazi qad farraqa baina hadhihi al-alfazi ko da dai zaka ga an bambanta tsakanin waɗannan lafaza guda biyu niyya da da al-qasd ko irada bima laysa hadha mawdi'a dhikri abinda ba nan ne bigiran ambatan wannan sabanin ba wan niyya fi kalamin ulama'i amma dai niyya a maganar malamai taqa'u bi ma'aniyai bi ma'anayaini ana itlaqin ta akan ma'ana guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin ma'anan bi ma'ana tamyizul ibadati ba'dha an ba'd shine niyya da mafuka ke amfani da shi wajen su bambanta tsakanin ibada da ibada bambanta tsakanin azhar da al'asr wannan niyya ce aw tamyizi okay ka tamyiz salatul dhuhri kamar mutum ya bambanta sallar azhar min salatul asr da sallar al'asr masalan wa tamyiz siyami ramadan da kuma mayyaze bambanta tsakanin azumin ramadana min siyami ghairihi da azumin waninsa aw tamyiz al-ibadat min al-adat ko kuma ya bambance tsakanin ibada da al'ada alula zai yi ko wace kafa zai yi sai wace kafa allansa amma shi a zuciyarsa ba ba alula yake ba wace kafa yake kaga yanzu niyyarsa to wani lokaci akan itlaqi niyya ko wajen tamyiz al-ibadat ba'daha an ba'd ko kuma tamyiz al-ibadat wal adat badal al-ibadat wal adat an fahimta ko dai bambance tsakanin ibada da ibada ko bambance tsakanin ibada da al'ada كتمييز الغسل من الجنابه من غسل من غسل التبرد والتنظف kaman bambance tsakanin wankan janaba da kuma wanka da mutum ya dan samu sanyin jikinsa kuma kawai tsarkaka ya sami wato ya sami wato nabafa ya sami ya sun nabafan da yake tsafta wani hau zalika wa hadhihi niyya wannan niyya ala ki tujat kafiran fi kalamin fuqaha fi kutubin wannan shi ake samu da yawa a wajen mangarin malamai suka a fiqh littafin fiqh dan fiqh suka magana niyya wannan niyya suke magana wal ma'na thani ma'ana kuma niyya ta biyu bi ma'ana tamyiz al maqsud bil amali shine a bambance abinda aka nufata da aiki din wa hal huwa Allah hal huwa lillahi wahdahu law yace Allah huwa Allah eh ina jin zai yi هل هو الله وتو المقصود به الله اي هل هو الله وحده الله kadai ya nufata da aikin lashi bika lahu amillah wa ghayruhu ko kuma abin da ya nufata shine Allah da waninsa amillah wa ghayruhu wa hadhihi hiya niyya hiya allati yatakallamu fiha al-arifuna shine zaka ga galibi mai masu magana kan ikhlasi wanda san Allah suke magana fi kutubi al-tafansu fi kalami ala al-ikhlasi wa tawabi'ihi yayin da suke magana akan ikhlasi da abin da ke alaka da ikhlasi wa yana cikin tujar kafiran fi kalamin salafi mutaqaddimina da yawa kuma malamai magabata an kaci magana kan niyya ko abin da suke magana kenan wa qad sanafa abubakar bin abi dunya wa sannafa ibn abi dunya ya wala littafi sammahu ya sa mashi suna kitabul ikhlas wal niyya wannan littafin yana nan har yanzu wa yana ma arada hadhihi niyya abin da yake yana fata da da ma'anarsa kitabul ikhlas wal niyya in ka duba sai kaga yana nufatan wato a nufaci ubangiji ne ba wai bambata tsakanin ibada da ibada ba wa hiya niyya allati takarraru dhikruha fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma niyyar da galibi zaka ga ana yawan ambatanta ita ce maimaituwa a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taratan a wani lokaci bi lafzin niyya da lafzin niyya wa taratan a wani lokaci bi lafzin irada da lafzin irada wa taratan a wani lokaci bi lafzin muqarabin lidhalika bi lafzin muqarabin lidhalika da wani lafazi da wanda yake da kusa da wannan lafaza din وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية abu da yawa an samu ambatan niyya amma ba ta da lafazin niyya din ba a Qur'ani haka yazo Qur'ani ba ba bai ambaci niyya ba galibi amma ya ambaci ma'anar niyya din min al-alfaz al-muqaribati laha na lafazan da suke da alaka da niyya suke da kusa da niyya din wa inna ma farraqa man farraqa bayna an-niyyati bayna wa bayna al-irada wal qasd wa na wa inna ma farraqa a inna ma farraqa man farraqa afwan wanda ya bambanta tsakanin niyya da irada da alkasbu wa nahwihi ma da makamantansu sun bambanta tsakaninsu ne limannihim saboda tsammani suka yi ikhtisasan niyya bil ma'ana al-awwal suka ga cewa niyya ta da alaka ne da wato ma'anar farko din alladhi yadhkuruhu al-fuqaha wanda mafuqahu ke fada su a wajen su wanda suke bambanta tsakanin niyya da ikhlasi ko niyya da irada ko niyya da alkasbu suna daukar niyya ne da ma'anar fuqaha da suke fada suna tsammanin niyya a nan ta daya kawai nan ta takaici kawai faminhu man qala daga cikinsu akwai wanda ke cewa anniya ta kasu bi fi'lin nawi ita niyya ta ta da alaka ne ta ta ke banta ne kawai da aiki mai niyya din kaga aiki na fuka hawo kenan wal irada la ta kasu bi zalika ita kuma irada ba ta ke banta da wannan ba kama yuridu al-insanu min Allah an yaghfira lahu wala wala yanwi zalika kama yanda mutum zai iya nufatan wato Allah ta'ala ya gafarta mishi amma bai nufaci ubangiji ya bai nufa bai nufa bai yi niyya da aikinsa ba ubangiji ya yafe masa ba wa qad zakarna anna niyya fi kalamin nabi bashi anan ko makanta makanta ayoyin da sai muka kace ba a bashi anan ko wa qad zakarna to kuma yana da kanta na kanta na lafuza na malamai yanzu niyya dan ake ta magana kuma akan ta kaga wanda bai san wannan ba zai zo yana magana kan lamarin addini ta Allah Allah ya kyauta mana to sai sai wannan nukhbatul fikr na ibnu hajar al-asqalani mun gama kan magana kan al'ulu ko ya yi magana kan muwafaka kan albadal kan musawa kan musafaha sai ce wa yuqabilu al'uluwa bi aqsamihi an-nuzul abinda kuma yake kishiyantan ulu da rabe sa da muka faɗan nan su musafaha su musawa su su muwafaka su albadal da rabe sa to abin da ke kishiyanta shine an-nuzul sauka shi kuma ba zama mutum an sami wato ruwaya tsakaninka zuwa ga manzan Allah ko tsakaninka zuwa ga wannan mawallafin littafi din an samu wasuqat ɗan tsakiya din da yawa wannan shine an-nuzul ka sauka fa in tasharaka rawi wa man rawa anhu a idan aka samu rawi da wanda ya ruwaito da wanda wa man rawa anhu da wanda da malamin sa fi sinni aw al-luqi ya zama aka samu rawi da malaminsu a wannan hadisi din sun yi tarayya a shekaru awul luqi ko kuma haduwa da malaminsu na gaba can fa huwa al-aqran to wannan riwaya ce na riwayat al-aqran ala al-aqran an fahimci maganar sa misali kaga shu'ba da al-thawri da malik ibn anas wannan da tsarikun juna ne tsarikun juna ne tabaka ɗaya suke matsayi ɗaya suke galibi suna riwaya daga atba'u tabi'ina zaka ga Malik yana riwaya daga Yahya bin Sa'id al-Ansari. Shu'ba yana riwaya daga Yahya bin Sa'id al-Ansari. Al-Thawri yana riwaya daga Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kaga ka'idan al'amari yadda aka saba sani yadda malaman suke son ulu. Sai dai ka gani Thawri ba zai riwaya daga Malik ba. Shu'ba ba zai riwaya daga Malik ba. Malik ma ba zai riwaya daga wajen su ba. To idan aka samu Shu'ba ko Al-Thawri kuma da kuma akwai sun yi riwaya daga Malik. Kaga riwaya ne na wanda yake yanzu Malik ya zama malamin su a wannan hadisi. to idan ke fa in tasharakar rawi idan ɗalibin ya zama ya yi tarayya rawa anhu tare da wanda ya roto daga wajensa fi sinni a shekaru wato a tsabaka ake magana awal luqi ko kuma haduwa ga muwansa da asalin malaman su manya fa huwa al-aqran to wannan shine riwaya al-qarin an al-qarin wato zuma da zuma tsara da tsara wannan yana da yawa ana samu sosai wa in rawa kullum minhum an al-akhar in kuma kowannen su ya zama ya yi ruwaya daga wajensu daga wajen kaga imamu ahmad da ibn madini da ya habil ma'iman da da kujuna ne da kuma wani lokaci ana samu ɗayan ita da yana ruwaya daga ɗaya ɗaya yana ruwaya daga ɗaya wannan zai ruwaya da akhara ne wa in rawa kullum minhu ma'na al-akhar in ba ka samu kowanne shi wannan ya zama malamin sa a wancan hadisi wancan ya zama malamin sa a wannan hadisi bal mudabbaju ke zama mudabbaj ya zama mudabbaj an fahimta a duk da wasu daga cikin malamai suna magana cewa a to har wanda ya girme ka galibi shi ne asalin malamin ka ya girme ka amma sai ya rika ruwayan wasu hadisai daga wajen wanda ya shi ya girma din kamar zuhuri ya ruwaya daga malik ana iya kita mudabbat a magana mafi inganci ibn hasan na cewa ba za a kira shi mudabbat ba wanda sai da arwa shi riwayatul akabil adl asajir ga ne zai fara maka wa yarrawa an man duna in ya ruwaito wanda yake eh eh ko eh, daga tadbij ne dabbat yudab ya na fahimci
mudbaj to daga idbaj ga galibi tadbij suke faɗa eh amma dai yuharrar insha Allah wa yarrawa an man dunahu idan ya ruwaito wanda ke kasa da shi ɗalibinsa fal akabiru an al asabi to yanzu manya babba ne ke ruwaya daga karama daga karimi wannan an samu az-zuhri ya ruwaya daga maliki A maliki ya daga cikin ɗalibinsa amma sai wani lokaci amfanin ka san haka shine ka fahimci cewa babu kuskure a isnadin in ka ga wata rana shu'ba ya yi ruwaya daga daga daga ko a sauri ko a sauya ruwaya daga shu'ba to wani ruwaya ne na al-aqran wa al-aqran kaga shu'ba daga malik wannan ruwaya ce daga al-aqran an al-aqran amma in kaga kuma az-zuhri an malik kaga ce kuskure ne domin ana iya samun ya zama ruwatul akabir an al-asagir amma ba shi ya ba shi ya zama ta ba shi ya aka samu ba daga nan kuma wani lokaci akan sa- akan fahimci mutum ya fahimci inda inda hadisi ya dosa in bai fahimta ba dan da yawa za ga wasu suna kawowa kamar hadisin awwal ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika ya jabir wanda yake kawo wannan hadisin su makari sai ka wani isnadi wanda isnadi ba wannan da malama hadisi da ka faɗa laka za da ya za baka dan juyi abin yayi na mutu ya kawo hadisin ko ya kawo maganar ya ya kawo hadisin ne riwaya ce daga Muhammad ibn Munkadir daga Jabir ko ɗalibin Muhammad ibn Munkadir ne sai ya zama shine a baya shi kuma malamin ya dawo ba ya dawo gaba ai ɗalibin ya dawo gaba malamin shi wai kowa baya wani abu ne an jirgi ce isnadin wanda ya sai isnadi ya san ba zai haka wai faru ba kuma ya ma mai ta haka kaga man takalan fi ghairi fandi ata bil ajaib wa minhu al aba'u an al abna daga cikin kuma riwayatul akabir an al asagir shine kaga iyaye sun yi riwaya daga yaya ana iya samun wannan karka tsammanin kuskure wa fi aksi kasara aka san haka ne shi yafi yawa shine a samu dalibi ya riwaya daga malami shi yafi yawa a sami uba da ya yi riwaya daga uba Abdullahi bin Umar daga Umar dan Khattab galibi haka ka fi samu a sami a ruwayar kamar Abdullahi bin Amr ibn al-As daga baban Amr ibn al-As wannan galibi haka aka fi samu wa minhum man rawa an abihi ajaji daga ciki kuma akwai zaka ga yana ruwaya daga babansa da kakansa wannan shi kuma jadda ce ma'rufa jadda ce ma'rufa wanda har malaman hadisi suna wato abin da dinta sosai kamar makrama ruwaya da yake daga daga babansa wannan ruwaya wujada ce sarkin malamai ba su yi izina da ruwaya ma saboda tantanta yi amma magana mafi inganci imam muslim ya yi ruwaya ya yi izina da ita saboda wujada ce sahihiya littafi ya samu na baba bukar ibn al-ashaj wasu malamai suna cewa madan kaji malik ya ce balaga ne galibi musamman in wasu awalaka da ke alaka da wasu hadisai na mutanen masar ko ruwaya hadisi na bukar ibn al-ashaj to galibi makarama ne ya gaya mushi to magana ce tsakanin malamai dai wannan saboda ana cewa malik imam ahmad na cewa malik bai saurari hadisin bukair ba duk da al'ala yana cewa ya saurara kamar ruwayar wannan wannan kai mai sunansa amr bin shu'aib ana bihi an jaddihi amr bin shu'aib ana bihi an jaddihi amr bin shu'aib daga babansa shu'aib da kakansa abdullahi bin amr bin al-as ba wai daga baban kakan shi shu'aibin ba ba- kakan shi amru din ba amru yake ruwaya daga babansa shu'aib shi ba shu'aib yake ruwaya ba daga babansa ba shi daga kakansa shine abdullahi ibn abd ibn as ya riske shi ya kuma riske sahari hadisan sa sannan kuma ya dinga ruwaya wannan sahifa sadiqan tare da shi kamar a wannan bahz ibn hakim shi ma ruwaya ne wannan shine duka ruwaya ana bi a jaddi galibi jadda ce sananniya wanda galibi kuma tunda galibi rubutu ne ba wai saurari aka yi ba za ka ga galibi daraja ce ta hadisi ta hasan a wajen malamai hadisi ne hasan sai mu tashi akan wani sharaka ithnani an shaykhin wa taqaddama mautu ahadi ma fa huwa sabiq wallahi wannan shi ba babi ne mai zaman kansa sosai ya tunku ya dakura kata a waje daya ibn hajar kenan ba komai dai insha Allah ai an kusa an kusa zuwa
malam wannan sahabu ibn rabi'a malam
a tsalikun juna ne ya je riga imam ahmad da su ba ba tsalikun juna ne fata wani su ma duk masa ɗaya suke isaq ibn mansur al-kausaci ya da masail da yayi ma imam ahmad in yayi ma imam ahmad sai je ya wurin isaq din sai ce ka ji abin da ya faɗa kai ya kace galibin al'amari sai suka ittifaqi ce kama qala sai kada kada isaq ibn ibn ibn rawiya yana girmama imam ahmad san gaske yana cewa yana cewa Imam Ahmad ko ne yake cewa zo mu je kaga wanda ba taba ganin ba taba ganin irin sa ba yana Imam Shafi'i sai shi ma isa yake cewa shi ma Imam Shafi'i taba ganin irin Ahmad ba yali shi shi ga shi ma Shaykhul Islam ne kaje inda malamai wato me me ilimi shi jahili ba ya gane malami fa kaga an cewa wani wani ai babban malami ne duka kyale mutane malami shi ne gane malami kawai eh sai dalibin ilimi na sama sama amma dai nan nan kawai ka zo kana wani kana cewa wani wani babban malami da kai na ka sani eh ba za ka gane ba na ka gane ba wannan akwai abin da muka dan bari a cikin tajrid tauhid mufid zamu
mahmudu gaila eh kuma shi malamin ma ne fika ne mabu ibn ghailan eh, kusan durwa ta cikin kutubu sitta duka wayansa sun ta masa da hadisi eh fika ne amma ta ce ne sai zaka ji rawiyo da ambatan shi na yawan na- na yawan abin nan malami ne nasu na su- na na kutubu sitta din malai ce wa alam anna lil ibara arba'a qawaid ka sani cewa bauta tana da kaidoji guda hudu wa ya tahaqquq bima yuhibbu Allah wa wa rasuluhu shine mutun yayi izina ya tabbatar da abin da Allah ta'ala yake so ya yarda da shi wa yarda kuma ya yarda da Allah da manzon suka yarda da shi muka ce ibada ba ta zama ibada sai idan ta zama abu ubangiji ne yace yana so ba wai kai abin da kake so ba galibi abin da kake so ne ko dai zalunci ne ko san zuciya amma abin da Allah yake so to adalci ne da kyautayi saboda haka abin da Allah yake so shi ita ce abin da Allah yake so shine wato bauta ba kai abin da kake so ba to kaga an samu wannan sharadi guda ɗaya kaida ɗaya ko yace wa qiyamu zalika bil qalbi kuma abin da Allah yake so din nan wannan ya zama ka kudurce shi a cikin zuciya kaga biyu wal lisani kuma ka kudurce shi a cikin bakinka ka ka- ka furta shi a bakinka a magance kaga uku wal jawarihi kuma ka a- ka aikin tashi a gabanka kaga hudu to wannan ibada ba ta zama ba ta zama ibada sai da wannan sharadi guda hudu tana ku guda hudu wal ubudiyya bautantaka da bawa zai bautar da kansa ga ubangiji ismun ta suna ne jami'un da ya tattaro li hadhihi al-maratib al-arba wadannan matabai guda hudu fa ashabul ibadati haqqan wanda suke bautan ubangiji da gaske hum ashabuha sune wanda suke tattaro wannan abubuwa guda hudu fa qawlul qalbi shi maganar zuciya huwa i'tiqadu ma akhbara Allah ma akhbara Allah ta'ala an nafsihi shine mutun ya kudirci abinda Allah ta'ala ya ba da labari akan kansa cewa ubangiji ina da kaza ina da kaza ina da kaza sifofinsa da sunayensa mutum ya kudurta cewa wannan aqidar sa ya da ita to wannan kaga qaulul qalbi kenan wa akhbara rasuluhu an rabbihi min asma'i wa sifatihi da kuma abinda manzon Allah ya ba da labari ya gami da ubangijinsa na sunayensa da sifofinsa wa af'alihi da aikace aikatansa wa malaikati da mala'ikunsa wa liqa'ihi da kuma haduwa da shi ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka i'tiqad abin da ke magana shine mutum ya kudurce gaskiyan wannan abin ya kudurce da yaqini ya kudurce da karba wannan shine kudirin da ake magana wato kudiri da da wanda ke gadar maka da gazgata abin da kuma karba da kuma wato eh, ya zama kayi khudu'i ka kaskanta kanka ga abin da aka faɗa maka Ah, wa qaulul lisani shi kuma magana na- na wato ah, harshe al-ikhbaru anhu bidhalika shine ka ba labarta ma mutane cewa kai kai imani da Allah da ranar ƙarshe ka bada bayan da can kai kai itiqadi itiqadi shine al-iqrar wal i'tiqad al-jazim al-mustalziman lil qabul wa tasdiq to wannan shine ah, ah, lil qabul wal id'a to wannan shine wato ah, al-i'tiqad ya fada a zuciya to bayan kuma ka fada a zuciya kuma ka bada labari a cikin ka fada ashhadu an la ilaha illallah ka fa- ka yarda ce da sharɗin la ilaha illallah guda shidan nan ah, da ake faɗa ko biyar ah, na shuruɗu la ilaha illallah da ake malami ke faɗa to in ka faɗa kuma ka ji kana faɗa a baki kuma a magace kana ji ana ji ka faɗa wadda wawo ilahi kuma a ga kana yin da'awa zuwa ga ai a- a- ai wa- ai wa- ai wato shaida babu masa da gaskiya sai Allah din kana gawaito mutane zuwa ga addini wa dhabba anhu kuma kana kare addini din wa tabyinu butlan al-bid'i al-mukhalifati lahu kuma kana bayyanar da bid'o'in da suka- wanda suka saba ma wannan wannan wato aqidar taka wal qiyam bi dhikri kuma a ga kana tsayuwa da zikiri kana ambatan ubangiji din da ta hanyar ka aiki na gargaro ta hanyar zikirai da zaka rika yi na gaba na lailiya da masa'iya wa tablighi amri kuma ka rika isar da a, umarnin da ubangiji yayi zuwa ga wani waninka to wannan shine kai ka gaza shi a magance kana al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa amalul qalbi shi shi kuma aikin zuciya har ila yau dai huwa kal mahabbati lahu shine kaman ka in zaka so ka so saboda Allah din wa tawakkul alaihi kuma kai dogara ga Allah ta'ala din kaga aikin zuciya ne kaga bai- sai tawakkali in ji malamai suka ce saboda tawakkali yana da alaka ne da zuciyanka bai da alaka da dogaro wai dogaro irin wannan dogaro ne na zuciya wajen ka ka dogara cewa ubangiji shi zai sanya abin nan ya faru ko ya ki faruwa to kaga na aikin zuciya ne wal inabati kuma da kuma koma wa Allah ta'ala din wal khawfi da tsoro tsoro ta ibada tsoro na ibada ba tsoro na na- na wannan ba tsoro na ibada shine ka duka jin tsoron wani zai saka aljanna ko wuta ka dinga jin tsoron kar in ka saba masa za ka falfalce a duniya ba za ka yi arziki ba wannan ba a jin wa- irin wannan tsoron ba wani Allah face face Allah ta'ala shi daya Allah ta'ala shi ke sauka da ruwan sama ta haka ba wanda zai ce maka je ka gani ka je ka- kana tsoron sa haka warraja'i da kuma wato arraja arraja shine fata liman kana yarjullahi wal yawmal akhir ko fata shine ka rika fatan abin da ke abin da duk kake yi kake kin yi kana fata abin da ke hannun wajen wajen Allah ta'ala ragaban wa rahaban innahum kanu sari innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaban Ah, shi fata nagari fatan ab- abin da ke hannun ubangiji ko ni tsoro ko kuma tso- wato kwaɗayin abin da ke hannun lada na aljanna ko kuma tsoron abin da ke yace yana ya tare da na wuta shi kuma zai gadar maka da wato natsuwa da ikhlasi da kuma cikakken wato kaskanta gaban ubangijinka saboda ka arraja shi irin wannan raja din Allah ta'ala yake cewa ana yi ma ana yi ma wato Allah ta'ala ne shi daya irin wannan arraja din eh wal ikhlas da kuma ikhlasi da ta ma Allah ta'ala bauta والصبر da kuma hakuri ala awamirihi akan umarnin da ubangiji ya baka dole sai an yi hakuri ad-dunya sujudul mu'min wa jannatul kafir wa nawahi da halin da ubangiji ya maka wa aqdarihi da kuma kadarun da ya kadaro maka na rayuwa ka sani cewa da ilimin sa ne da kuma rubutun sa ne da kuma ganin damar sa da kuma shi ya ga da ma abin ya bayyana wa riba bihi wa lahu wa anhu to wannan shi ma yasa in ma na in ce bukara karanta ba wannan abuwa ne guda uku ibnu ibnu qayyim ya faɗa a riba bihi ka yadda da Allah wa riba lahu ka yadda saboda Allah wa riba anhu ka yadda gami da ubangiji duka da bambanci in ka ce ar-riba billahi shine wato a yi imani kamar imani al-iman bihi ka yadda da ubangiji shine kai imani da shi imani da shi wanda zai zai gadar maka da ka sallama ma hukuncin sa ka ji cewa wato kai imani da shi wanda ubangiji zaka bauta ma shi daya ka yadda da shi wannan shine al-iman bihi an fahimci imani bihi a riba bihi shi kuma ar-riba lahu shine wato ya zama duk- ba za ka yi koyo sai abin da ya dace da abin da ubangiji yake so din za in zaka so zaka so ne saboda ubangiji kai da ubangiji din li ajalihi arriba lahu bi arriba li ajalihi ya zama kaya da ne saboda Allah an fahimci bambancin ko shi kuma arriba anhu to wannan shine alqadar musahab ibn al-qayyim shine abin da yake kari ne akan wato a- akan waɗannan abubuwan guda huɗu. kaga wancan arriba lillahi abin da ubangiji ya kaddaro maka ko abin da wani ya zama musulmi sai ka yadda da wannan mutumin saboda Allah yanzu mun yadda da annabi saboda Allah mun yadda da sahabbai saboda Allah ai da ajalin lafi wannan shi da arira lahu da abin da ka gani ta hanyar ubangiji ne sai ka yadda da shi shi kuma arriba anhu shi ne duk abin da ubangiji ya kaddara ya hukunta ya yi hukunci to yanzu ka yadda da shi wani ga yadda ta musamman banda haƙun da za ka yi a ka yadda da shi yadda ta musamman ka ji kamar ma abin ba bai faɗu ba yana da daɗi kamar bai da daɗi ka ji cewa ma wannan abin abin da ya same ka da bai kuce maka ba abin da ya kuce maka kuma ya same ka ba kuma idan ya same ka wannan ya gadar maka da yarda yarda cikakkiya ka ji baka je wani kumburburi a riba anhu shine sabanin saban shi kai an ce famar radiya falahu riba wa wasa na falahu suhu wannan shine riba anhu an lillahi ta'ala wato bin hukuncin ubangiji an qada illahi ta'ala fa anta rabin anhu ka ka yarda ba hakuri kawai kai ba a ka ma yarda ubangiji haka ya zaɓa maka zo to shi kenan ka yadda to wannan kuma shi wannan sai yabo habin abin kuma masu rabo masu yawa su suke irin wannan wal muwalatu fihi haka kuma wato in zaka soyayya ka soyayya saboda Allah ta'ala wato ka ji cewa duk wanda Allah yake yake san sa kai ma kana san shi wal mu'anatu fi kuma kaji wal mu'anatu fi kuma kaji tsani kai adawa saboda Allah cikin lamarin ubangiji duk wanda yake ya tsani ubangiji ko ubangiji ya tsane shi ma kamar ce ya tsani ubangiji ubangiji ya tsane shi baya san sa to kaji baka san shi wanda kuma yake iya hada wani bangare na- na san Allah wani bangare kuma na kin Allah to ka so shi gargwadon yadda yake san Allah ka ki shi gargwadon yadda yake kin Allah kuma wannan a- a- wasu su ce ai wannan ana koya mutane bangaranci ai duk duniya sai duk duniya dama akan bangaranci aka yi ta su ma turawa ba aka ce ma bangaranci wasu ce wai ba su taimaka ma kasa wasu in suna cherishing values din su na democracy na waye na waye na waye na waye western values haka suke bala ba za a baka kaza ba za a taimaka maka ba za a kai maka kaza ba kuɗin kuɗin da aka fa da aka sa baka inda baka ji a wurin jinsi ba za a baka ba to shi ubangiji bai yace kar mi kar mi yi rayuwa akan wannan mi yi rayuwa akan la tattakhiru aduwi wa aduwakum awliya kawai to kaga wannan ma ya fi daidai ya zama abin da zai hada mu da kai shine addini wannan shine ya fi daidai kaga aka ce babu maganar launi babu maganar bangaranci babu maganar kabilanci babu maganar kaza abin da ya hada mu addini in akwai addini to muna da tare in babu addini babu tare da kai sai dai huda ta rayuwa sai dai wato ihsani da kyautatawa da juna wal ikhbat ilayhi da kuma wato al ikhbat al ikhbat shine wato al khushu wal khudu zuciyarka kaji ta kaskanta ma ubangiji kai bawan ubangiji ne sannan kuma a aikinka na gabbai a duk a ganka kuma gashi ka gaskata abin da zuciyarka ta yi to wannan shine al ikhbat lahu wannan al ikhbat ya zo a cikin qur'ani dole in aka samu al ikhbat a sami wato wajhul qalb Allah ta'ala yana cewa fatukbita lahu qulubu wato shine a samu zuciya ya zama ya zama ta ta kaskanta gaban ubangiji to a can wajen a can wata aya sai cewa wa bashir mukhbitin alladhi idza zikra Allah zikra Allah wajal qulub ce wata kika ga tana fasara kan bi al ikhbat al mukhbitun wato shi ne wannan aka bashi ubangiji sai raurawa su ji tsoro sun cewa kawai mu ji mahallin ubangiji fa ubangiji ya kama mu da ah, tawaya da muka mishi to wannan shi al ikhbat wa tumaninatu bihi ibn qayyim yana cewa farkon tsani da ake zuwa wajen umarni wajen sakanka cewa ubangiji na tsuwa to shine a fara al-isbatu tukuna mutum ya fara kaskantar da zuciyarsa da kansa ga ubangijinsa to daga nan kuma in ya shiga cikin harar ubangiji ubangiji sai ya gada mashi umarni na eh wala hau zalika min a'mal qulubi da abin da ya kamata haka na aikace aikacen zuciya allati farduha akad min fard a'mal jawari wanda faralin bangaren da aka ce wannan dole sai kai na san Allah to wannan kaso Allah ya fi zama farali akan aikace aikacen gafai da kake na sallah wa mustahabbuha bangare kari akan mustahabbanci kuma kaman arida anillahi inda aka faɗa wannan haka mustahabbi ne mustahabbancin sa ahabbu ila Allah ta'ala min mustahabbi a'mal jawari ya fi soyayya wajen ubangiji akan wani aiki da zaka yi na ibada kamar wato eh, qiyamul layl da sauransu ubangiji ya fi son wannan saboda wannan ita ce akan ta ma ubangiji zai baka ladan wa amma a'mal jawarih amma aikace aikacen zuciya aikace aikacen gabbai kuma fakas salati kamar salloli da mawaki wa naqlil aqdami a da kuma wato mutum ya dinka ciratan hmm? wal jihad da jihadi na wannan kaga da aikin zuciya ne wannan wannan- kaga wannan al jihad as salat wannan ibada ce badaniya sirfa wanda kuma al jihad kuma ibada ne badaniya maliya dan zaka yi tanaji zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza wa naqlil aqdami al jumu'ati kuma da daukan kafafuwanka ka kai zuwa ga sallar juma'a wal jama'ati da kuma wato sallar jami'i wa musa'adatul ajiz da kuma ka taimake wanda yake bayi da shi mara shi ko wanda yake gajiyayye wal ihsani ila al kuma ka rika yi ma mutane ihsani wa nahwi zalika wannan da abin da ya kamata wannan da aikin gabbai ne wanda kuma dole a samu dan adam da ubangiji da yace ya yi imani da Allah ko shi bawan Allah ne bayan ya aikin zuciya ya aikin ma- eh, zance da zai fada da- da harshen sa to kuma a samu ya gaskata wannan abubuwan da aikin gabbansa fa qaulul abdi maganar bawa da fi salawati a sallolinsa iyyaka na'budu iyyaka na'budu da yake kai kadai zamu bauta ma iltizamu wannan ya la- ya lashi takobi ne ahkami hadhihi al-arba'ati wa iqrarun biha ya lashi takobi lazimtan waɗannan hukunce hukunce ne baki ɗaya guda hudu da kuma tabbatar da su a aikace da magance da kudurce abin da yayi ya ya- yayi alkawari kenan idan kace la ilaha illallah kuma baka sallah to kamar ka tuntsare kuma wannan la ilaha illallah ne saboda abin da ka faɗa shine iltizamtu bi ahkami hadhihi al- bi ahkami la ilaha illallah na lazimce ta wa qawluhu fadansa kuma i- wa iyyaka nasta'in kaka yi muke neman taimakon ka talabul i'anati alaiha wannan neman taimako ne yake yi akan Allah ya taimake shi wajen ya lazumci shari'ar ubangiji ya lazumci imani da shi wa tawfiqi laha kuma ubangiji ta tada shi wa qawluhu fadansa kuma ihdina as-siratal mustaqim ka hidda mu hanya madaidaici mutabamminul amrayn ya shafi abubuwan guda biyu me abubuwan guda biyu iltizamu shari'a da kuma at-tawfiq iltizamu shari'a shine mutum ya zalunci shari'a sai kuma taw ya nemi tawfiq wajen ubangiji a ala tafsili wato a yi shi daki daki a tafsilan wa bayanan lahum ya yi shi a daki daki filla fillan yanda ubangiji yake so to wannan shine kake neman ihdinas bayan ka ce iyyaka na'budu kai zamu bauta zamu bauta maka to kaga ba za ka iya neman bautan ba sai ubangiji ya maka tawfiki sai ce wa iyyaka nasta'in kuma to kuma ko da an maka tawfiki kana kuma son ka zama ka zo da su ala tafsilin ladhi yuridu yuridu Allah ala tafsilin ladhi arada Allah to sai ka ce kuma ihdinas siratal mustaqim kuma ka ci gaba da dimanta akan wannan tafarki din akan tafsiri da bayani na waɗannan shari'a din da kuma tauhidi da ubangiji zai maka wa ilhamul qiyam bihi kuma ubangiji ya ci gaba da kimsa maka ka tsaye da waɗannan aikace aikace din wasu luk wasu luk tariqi salikina ila Allah ta'ala da kuma a samu mutum ya wato ya bi tafarkin masu bin tafarki zuwa ga tafarkin ubangiji to ya lazimci wannan tafarki din to wannan shine abin da kake cewa idan siratal mustaqim saboda haka al-hidayah ila siratal mustaqim wannan muqtadi mujaba abin da ke wajabta ta shine ibada da tauhidi shike wajabta ka sami wannan idan sirat al-mustaqim bala ta wallahu wallahu al-muwaffiq ay wallahu huwa al-muwaffiq bi mannihi Allah ta'ala shi ne shike datarwa da mannin sa da baiwansa wa karimi da karamcin sa walhamdulillahi wahdahu dukkan godiya san bata ga Allah shi daya wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu Allah ta'ala ya salati ga wanda babu wani annabi bayan shi wa alihi da alayen samta na gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa warithi da wanda suka gaji iliminsa wa hizbi da tawagansa tammal kitabul tafi ya kare bi aunillahi ya taimakon Allah ta'ala al-malik sarki al-wahhab mai baiwa can karshe sai yake cewa wa fi nuskhati ba wa fi akhir nuskhati ba kun ga wurin ko qala muallifuhu mawallafi rahimahullah ta'ala yace innahu sahahu juhd at-taqa mawallafin bayan ya gama sai ce na kyautata na inganta wannan abin da na takaita maka na maganar ibnu qayyim a cikin madajis salikin da sauransu iya iyawa ta wa mablagh al-qudra kuma iya wato ikon da ubangiji ya bani fi fi sanata 41 wa 800 shiga ta 841 shekara nawa kafin yarsu kenan dan yarsu 845 shi ya kafin yarsu shi yayi ya gama wannan littafi shekara ta 800 da arba'in da ɗaya shi kuma sauran shekara daga guda shekara hudu da su kaga yadda kuma daga cikin abin da ubangiji mishi tawfiki shine iya talhisi din dan wani abin da yanzu ka karanta malami sa cewa ko mu zaji sai kace kanka abin da zaka samu kenan eh to kaga wato ba karanta tawfiki ubangiji ya masa ba shi Allah ya ya ya sa ya iya talhisin abubuwa kuma ya zama ya ce maka abin da baka bukata kuma duk abin da kake bukata kuma ya samu ka aure saboda haka duk abin da kake bukata a dunkule to a cikin in ka koma filafilal irin littafin ibn qayyim zaka sami shi a dunkule ya faɗa maka a wurin nan ubangiji ya mishi tawfiki banda wannan wannan littafin shi ma tsako sai ya ya take ta shi ne amsali akwai littafin da zakiya amma babu shi a yanzu shi a tafiyar mufid din wannan tajrid din sa ne bala yace wallahu almuwaffiq lis-sawabi Allah ta'ala ya dace da mu zuwa ga daidai wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab kuma gare shi ne makoma yake da kuma wato abin nan tamma bihamdillahi ta'ala bi qalmin faqir ila maulahu sa'd bin wannan nusakha ne wanda suka rubuta wanda ya rubuta da hannunsa so wannan shine kashin wannan littafi abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka sala tala ya fi mana Allah ta'ala ya amfana da mu abin da muka ji muka saurara muka damna muka sala tala ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى يجعل وقتهم على الخير الله تعالى يجعل دك شر Allah ta'ala ya buɗe zukatan mu zuwa ga gaskiya Allah ya tace da mu zuwa ga tabarki majalici iyayen mu suka rasu tun daga zamanin Annabi Adam zuwa yanzu Allah ta'ala ya jika su rahama Allah ta'ala ya saka kan malan mu da alheri wanda ba su da lafiya a cikin iyayen mu ko wanda ba su da lafiya mun ji labari akwai kakara da bai da lafiya aka ce mu Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya duk wanda bai da lafiya a cikin musulman mu Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya saka fara ne Allah ta'ala ya saka fara ne سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله